من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونه كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب Allah ya gaya mana a baya ya ce kagaran makka in dai aya suke nema ko mujiza to su duba waɗannan abubuwan tun da fi kalkar samawa to raudi wa ƙtirafin laili wannan yari wal fulkin da yi tafiye bil bari ma ya fa'un nasa وما أنزل الله من السماء من ماء فعليه بقدر على موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون وإن من دي بشي تعايوي با ولله wanda bai gamsu a matsayin ayoyi ba to wannan bayi da hankali amma duk mai hankali ya kamata ya gane cewa waɗannan suna nuna ka'aikatar Allah wanda ya yi su subhanahu wataala wanda ya halitta waɗannan abubuwa wannan sai Allah ya ce wa minan nasi daga cikin mutane man yattakhidhu min dunillahi andada akwai wanda suke rikan wani abun bauta bayan Allah su sanya wa Allah kishiyoyi gumaka kenan sune andada yuhibbunahum kuma suna son waɗannan gumaka suna bauta musu suna kaskantar musu da kai kamar yadda suke ubangiji ka hubbillah kamar yadda suke wa Allah maɗaukakin sarki wallazi na amanu waɗanda suka yi imani a shaddu hubban lillah su ne suka fi son Allah su ne suka fi kaɗaita Allah wajen ibada abdullahi mas'udin radiyallahu anhu ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullahi ayyu dhanbi a'zam wallahi wallahi ne ka bi kowanne girma ne yake a shi ne mutum ya bauta wa Allah wanda shi ya halicce shi wato ya sanya wa Allah kini wanda ya halicce shi wato babu laifin da ya kai na shirka kenan ka bauta wa Allah tare da wani والذين آمنوا أشد حبا لله ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون عذابه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم da za a ga waɗannan azzalumai masu yi wa Allah tarayyan nan lokacin da suka ga azaba ka azaban nan ta zo za a zartar da su to a lokacin ne za su gane an quwwata lillahi jami'a lokacin ne za su gane dukkanin karfi na Allah ne ke kadai kuma wa anna Allah shadidul azab a lokacin ne za su gane lalle Allah yana da azaba mai tsanani kuma a lokacin ba za su kubuce ba amma yanzu a duniya an ba su dama ga daman tuba amma ba su yi ba za mu ji abin da zai faru da su da a gumakansu a lahira
إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب
إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب ولاية الآية su waɗannan da suke sanya wa Allah abokan tarayya waɗansu mutane suna cewa su mala'iku suke bautawa waɗansu kuma sai mala'iku sai ya ubangiji sun yi kama ne yanayin yana kama da na aljanu suna bautawa aljanu suka tsammani mu ne mu kan ba ba su bauta mana sai da aka bi lahira ita barra allazina tubiru wadanda aka bi gumaka kenan sai su gaya waɗanda suke bin su mu ba ruwan mu abinda kuke aikata a duniya kuna cewa kuna bauta mana musamman kuna yi ba ita barra allazina tubiru min allazina tabawu wadanda ake bi ake bautawa sai su gaya waɗanda suke bin su mu ba aikin banza kuke yi ala a duniya ba ku san kuna yi ba sai su mutu bara sai ba ruwan da ba ruwan da ku warawul azaba kuma ga azaba nan suna ganin ta istabarra alladhina tubiru min alladhina tabarra azaba wa taqatta bihim al-asbab ga azaba nan suna gani ba za su kubuce ba ba wanda zai hana Allah ya azabtar da su ba wanda zai taimake su ba za a azabtar da su ba wa taqatta bihim al-asbab duk wani alaka da ke tsakanin su da gumakan nan wanda suke cewa suna bauta suna bauta musu ne kayan shi tunda gumakan sun ce ba su suke bautawa ba in ma kun ce mala'iku kuke bauta sun ce a'a aljinu kuke bautawa aljinu ma suka ce a'a uwa ba mu suke bautawa ba to kaga dukan suna kowa yana gudun kowa ce wanda suke wanda wanda ake ake bauta musu wanda suke bauta musu sun ce ba ba su suke bautawa ga kuma azaba nan ba yadda za su duk wata alaka ta yanke tsakaninsu
وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخالدين من النار
وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار وقال الذين اتبعوا وقال الذين اتبعوا وتولن بذك بكما كان ko mala'ikun nan da suke cewa suna bautawa duk da dai mala'iku sun ce ba su suke bautawa ba aljanu ne kuma aljanu sun ce ba su suke bautawa ba to waɗanda suka bi gumaka idan aka je lahira wa qala lan yatabu law anna lana karratan ai da Allah zai saki dawo da mu duniya dan tabarra minhum kama tabarra'u minna ai da mu ma za mu ki musu biyayya kamar yanzu yanda suke nuna mana a nan lahira cewa ba ta tare da mu ba san mu ba to ma mun je lahira duniya sai ka sake komawa ba za mu musu biyayya ba Allah ya ce kariya suke yi walau ruddu la'adu liman hu an wa innahum lakadibun da an mai da su duniya kariya suke yi za su ci gaba da zanta ne da za su koma kan abin da aka hane su ne wa yatabarra minhu kama tabarra min kadhalika yurihim Allah haka Allah yake nuna musu amalun ayyukan su hasaratun alaihim aiki ne suka yi amma ya zama na banza wa qadimna ila ma amilu min amalin fajalnahu haba'an mansura kadina aiki sun yi aiki amma kuma aikin banza ne bai da amfani kadhalika yurihim Allah amalan hasaratun alaihim haka Allah zai nuna musu ayyukansu hasara ne suka yi ba aikin kirki ba hasarori suka yi ayyukan sunna wa ma hum bi kharijin min an-nar kuma har abada in suka shiga wutan nan ba za su fita ba sun shiga kenan Allah ya kiyaye
يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين
يا أيها الناس كلوا يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا نعمة الله يا أيها الذين آمنوا كلوا مما في الأرض حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون آه إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطع بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله ما لهم حسنات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين يا أيها الذين آمنوا الله يتياكم لوك إيماني كلوا مما في الأرض نعم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا يا قوم تاني كتي أبن لمك ترمك أبايا قطع حلالا طيبا wanda yake halal ne ko mai kyau a jiki ba zai cutar da jikinka ba ba zai cutar da kwakwalwarka ba duk abin da zai cutar da jikinka ko da halal ne ba za ka ci ba duk abin da zai cutar da kwakwalwarka ko da halal ne ba za ka ci ba za ka Allah ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane kulu ku ci min ma fi nabi abin da muka tarar muku a bayan kasa halalan wanda yake halaliyan ku ne kar ku je ku ci haram kada ku ɗauki kayan wani tsayiban ko mai kyau ga jiki mai kyau a kwakwalwa ba zai bata jiki ba ba zai bata kwakwalwa ba wala ta tabiyo ku tawata shaitan kada ku bi hanyoyi na shaitan shaitan na da hanyoyi daban-daban to kada ku bi su Allah shi kan za ku bi yana cewa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili wannan hanya ita ce har zuwa ga Allah madaukakin sarki amma in ka hanyoyi kanana kanana to kar ka bi wannan hanya ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين saboda shi shedan din nan wato shi ne makiyin ku bayyananne in kuna nema ga makiyin ku wanda yake a fili a bayyane to shi ne shedan
إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون
إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون shi shaidan din nan iyakan abin da yake sa ku a kai sai dai ya sa ku yi sabon Allah wa inna shayatina la yuhuna ila awliyaihim li yujadilukum aw yujalla la tuwa thumma la'atiyannahum من بين أيديهم ومن خلفهم وعن إيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين شيطان zai zo ta gaba ta baya ta dama ta hagu saboda ya kauda mutum daga aikin Allah yadda shaidan yake wato yadda jini yake gudu a cikin dan adam haka shaidan yake gudu a jikinsa in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wata rana irin wannan lokaci a irin azumi irin wannan irin wannan goman karshe manzo Allah ya yi ban kwana da iyalansa ya zo masallaci ya tare ya yi itikafi to sukan zo su kawo masa abinci su dan tattauna da shi su tafi to da suka zo sai ɗaya daga cikin su Safiya sai ta yi jinkiri bata zo da wuri ba to sai ta zo daga baya na haka da suka sashi suka tafi sai manzo Allah ya rufe jira tunda ita bata daɗe kamar su ba ita ma ta biya lokacin da suka yi kafin ta kafin kafin ta zo lokacin da suka yi kafin ta zo saboda adalci na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tana zaune su daga ita sai manzon Allah ita tana dan haske manzon Allah yana duhu inda lokacin ba hasken bai da wadata to sai wasu sahabbai suka zo wucewa sai suka hangi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka yi masa ishara suka yi gaisuwan ban girma suka wuce sai ce ku zo ku zo ku zo wannan wanci ce matata kada ku je ku ce kun ga manzon Allah da wata mata a duhu ku zo ku gani wannan mata ta ce wance suka ce a'udhu billahi a'udhu billahi ya rasulullah ne zai kama wannan tunanin yace a'a ai shedan yana gudu a jikin dan adam fiye da yadda jini ke gudu a jikinsa da haka duk inda ka ga na ga dugu dugu za a sa maza sa maka shuba to ka kira mutum kai masa bayani ga yadda yake zo zo zo ka ji abu kaza ga yadda abu kaza yake ga yadda abu kaza yake kai bayani ka fitar da kanka shi ne nan shi sai ɗan dama inna wala kun adu mubin inna ma iyaka abin da yake sa ku ya mulkun bi su'i wal fahsha ya wuce ku da munanan abubuwa da kuma zinace zinace shi ne al fahsha wa an taqulu allahi ma la ta'lamun kuma ku dinga faɗin ƙarya ku riƙa yi wa Allah kaji akan abin da ba ku sani ba
وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما أنزلنا عليه قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون
وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا ولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون idan aka ce musu wai za ka yi da mutu bi ma anzalallahu to wayannan kafirai idan aka ce musu ku bi mana abin da Allah ya saukar muku gashi nan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo muku da shi ku bi mana ko kuma ku Yahudawa gashi Allah ya saukar muku da sibobin Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama a cikin littafan ku ku bi mana ita bi ma anzalallah qalu bal nakal ma alfaina alaihi abana ce a a mu kan za mu bi abin da muka samu iyayen mu suna bi ne inna wajanna abana ala ummatin wa inna ala tayrin muqtaduna mun samu iyayen mu suna bautan gumaka da haka shi zamu in ji su tun da fada alballa tabi ma sayna alayya ba abinda muka samu yayin mu suna shi zamu yi sai Allah ya ce muka walau kana ba'um la yaquluna shay'an ko da ko yayin ku akan bata suke ba su hankalta abin da suke aikatawa wala ya tazuna ko da ba zama shige yi ba ka za ku bi su akan bata
ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء ثم بكم عمي فهم لا يعقلون
ومثل كمثل الذين يقول بما لا يسمع إلا دعاء ونداء ثم بقوم فهم لا يعقلون ومثلهم واتو ها ومثل الذين كفروا su misalin waɗannan kafirai Allah zai buga mana misali yace su waɗannan kafirai yadda suke shine kamar sai da biyan tsako yadda ka san makiyayi ne a cikin dabbobinsa yana ɗaga murya yana kiransu suna ji amma ba sa fahimtar me yake faɗa فمثل مثل الذين كفروا كمثل الذين ينطقوا بما لا يسمعوا سنا جي كلن سنا جي اما با ta fahimtar me yake fara illa du'a'an wa nida sai da su ji kira su ji ana kiran su ana musu magana amma ba ta fahimta saboda kunnen cikin arfe ki kunnen da wajen yana ji amma na cikin Allah ya kulle bai ga dama su imani ba sai ya zama kawai kamar suna ji ne ana ƙara ba ka fahimtar da yake tafiya su haka wannan kafirai su sun mun su ɗin nan kura ne bukun bai bayi ne ba sa magana ba sa ji mutumin da baya ji baya magana sai ya za ka fahimtar da shi sun mun bukun oyun kuma makafi ne mutum da ya makawo daidai kurma ya za ka fahimtar da shi yau misali da ce makawo ne yana ji to za ka iya masa magana ya ji a kurma ne ba makawo ba yana da idanu za ka iya masa ishara ya gane daidai ne amma yana da idanu za ka iya masa ishara ya gane amma shi kafiri kurma ne daidai ne makawo ne a matsalar da zai kafaru a matsalar da zai biyu ma la yasmau illa du'a wa nida kawai kira suke ji ana yi ana ihu ƙara suke ji ba ta fahimtar da ke tafiya saboda kurame ne bebayi ne makafi summun bukumun umyun fahim la yaqilun kuma ba su da hankali mutum ne kurma bebe makaho mahaukaci ai magana ta kare to haka kafiri yake in ji Allah madaukakin sarki misalin kafiri kenan
يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون
يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا نعمة الله واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون يا أيها الذين آمنوا أقول حديثي من كما دولنا من قال الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين يا أيها الذين آمنوا يا أيها الرسل كلوا من, من طيبات ما رزقناكم آه كما يا أيها الذين آمنوا كلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا يا أيها الذين آمنوا كلوا مما في الأرض حلالا طيبا وكذا نعم سيئة يجي ثم ذكر الرجل أشأث أدبر يطيل السفر ويطيل السفر وملبسه حرام ومطعمه حرام ومشربه حرام وغزي بالحرام ورفع يديه إلى السماء يا رب يا رب فأنا يستجاب له yace mutum ne wanda yake yace inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban Allah mutokakin sarki tsarkakecce ne ko baya karban komai sai abin da yake tsarkakecce inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin Allah ya umurci mu'minai da abin da ya umurci mursalai da shi yana cewa ya ayyuhu rusulu kulu min tayyiba ya ayyuhu rusulu كلوا من طيبات ما رزقناكم فسوما من يا سيدي أمكم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم sannan ya ambaci mutum ne ya dogon tafiya gashi kura-kura ya wahala kana ganin shi ya wahala sai ya ɗaga hannu yana ya Allah ya Allah yana neman addu'a yana neman bukata a wajen Allah annabi ya ce matsamu haramun ya ya ya ci haramun abincinsa duka haramun ne wa malbasu haramun tubabinsa da yake sawa kayansa na haramun ne wa mashrabu haramun duk abin da yake cin abinci harana abin sha haramun ne wa guziya bil haram kuma ya saka cikin da haramun amma ya zaina ya ubangiji ya Allah sai mun kaza ya Allah sai mun kaza sai na za an samu ta Abdullahi ne a Sa'd ibn Abi Waqqas akwai wani sahabin manzo Allah kawo manzo Allah ana ce masa Sa'd ibn Abi Waqqas yace ya Rasulullahi kaman addu'a Allah ya bani in zamo duk lokacin da na yi addu'a Allah ya karba ya ce to abincinka ya zama na halal in kana so addu'a ka dinga karbuwa to ka rika cin halal shi ne garantin karban addu'a Allah ya zuta mu cin halal in dai kana cin halal har ya ce duk tsokan da abincin halal ya bubbugar da ita ma'ana naman jikinka haramun kake ci ka gina jikin nan naka to wuta ya fi cancanta da wannan jiki wannaru aulari duk jikin da haramun ne ya gina shi kudin haramun yake ci ya rayu to wannan mutum makomansa wuta in ji annabi Muhammad Allah ya kiyaye mu wuta Allah ya kiyaye mu kan haramun sunan Allah yake cewa ya yi wallazina amanu kullu min tayyibati ma razaqnakum ku ci daga cikin daɗaɗan abin da muka azurta ku a wani waje na kawai wa rusulu kullum na tsayi ba ce wa amalin salihan ku manzanni ku ci mai kyau ku aikata mai kyau to kuma muminai ku ci mai kyau ku aikata mai kyau duk abin da yanka ci zai fitar da jikinka to haramun ne a gare ka duk abin da ka ci zai fitar da kwakwalwanka to haramun ne a gare ka ya yi wallazina amanu kullum tsayi ba ce ma razaqnakum kuma idan za ka bada abu ma kada ka bada mummuna ka bada mai kyau idan za ka bada sadaka ko na abinci ko na tufa ko na abin sha ko na kuɗi ko na menene in za ka bayar to ka bada mai kyau ba in kuɗi za ka bayar sai ka dogo wanda ta yage kana Allah Allah ka rabu da ka bayar ba in kaya za ka bayar ba sai ka nemo wanda ya mutu murus za ka ɗauka ka bayar ba abinci ka ba da mai kyau saboda Allah mai kyau ne kuma yana son mai kyau ya wani wajen na cewa wallazi na an fi kun tsayi ba ki ma ka farko wa in ma fanya lakum yar wala tayammamu al-khabitha min tunfiqun walastum bi akhihi illa an tumidu fi wanda kai ma yan baka irin wannan sai ka rinsa ido za ka iya karba to kar ka yi haka abin da ya ka baka za ka yi farin ciki to kai ma ka ba mutum wanda ya ka ba shi zai farin ciki kada ka yi sadaka da mummuna abu ka yi da kyakkyawa ya yi wallazi na amanu kullum tsayi ba ki ku sai gaske daɗa ɗan ma ka sarsun abin da kuka nema na halal ta hanyar halal ya yi wallazi na amanu kullum tsayi ma ka sarsun ya riga ku min tayyibati ma razaqnakum ku ci daga cikin dalalan abubuwan da muka azurta ku da su washkuru lillahi idan kuka ci kuka ji dadi to ku gode wa Allah haka yake so dan adam ya zama mu'mini kenan in ya wahala yayi hakuri alheri ne a gare shi in ya ji dadi ya gode alheri ne a gare shi idan asaba darra sabara idan asaba sarra shakara ba wanda yake da wannan sai mu'mini in ba in bala'i ya same shi ya haƙuri Allah ne ya kawo ai da bai shiga ba kuma Allah zai yaye in yaye wani yazo to kar ya butulce a'a ya koma ga Allah ya gode masa sai ya ƙara masa la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid Allah baya so mutum ya zama butulu Allah ta waskuru lillahi in kuntumu in dai Allah kuke bautawa to ku zo masu gode masa duk neman da ya maka ku gode masa akwai neman da ya mana wanda ya kai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah ne yake laqad manna Allahu ala almu'minina id ba'atha fihim rasula Allah ya yi ne baiwa ya aiko musu manzo daga cikin su to wannan baiwar a gode wa Allah da ya yi wani yana ganin manzon yana masa kallon marayin gidan Abu Dalib irin su Abu Dalib to kai da Allah ya baka iko kai imani da shi ka girmama shi mana tunda girma duka na Allah ne daga Allah sai manzon Allah sai mu'minai walillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin haka duk wanda ya kasance mu'mini ma Allah zai kasance shi Allah yake cewa annabi sallallahu alaihi cewa al-muslimu aqul muslim la yahqiru musulmi dan uwan musulmi ne ba zai kasanta shi ba balle ka nemi kaskanta annabi Muhammad Allah ya mana magani da wannan mutane Allah ya ce ya yi allazina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi ku gode wa Allah in kuntum iyyahu ta'budun in dai Allah kuke bautawa duk wanda ya yana gode wa Allah kan nima ya tabbata bawan Allah amma wanda yake bujurcewa wannan ba bawan Allah bane Allah ya ba mu ikon gode masa akan duk nimomin da ya mana da wanda muka sani da wanda mu sani ba da na zahiri da na baɗini Allah ya mana Allah kuma ya samu ku ta gode masa akan alkhairan da yake mana dama Allah ya ce kaɗan daga cikin bayan da suke gode masa wa qalilun min ibadihi yashkur Allah ya samu daga cikin masu godiya
إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به بغير الله فنبه غير باب ولا عاد فلا إثم عليه فمن اضطر غير باب ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم
إنما حرم عليكم الميتة والدم والعمل الخنزير وما أهل لغير الله به ومن اضطر غير باب ولا عاجز فلا اسم عليه ان الله غفور رحيم هلا انا tunda an gaya masa baya ya yi wannan su aka fara da shi kullu ma fi rabbi halalan tayyiban anan aka ce mana yayi wallazina amanu saboda akwai bambanci tsakanin musulmi da mu'mini Allah ma ce innal muslimina wal muslimati sannan yake wal mu'minina wal mu'minat a wani waje na cewa qalat al arabu amanna kullun tuminu walakin qulu aslamna yace kun dai musulunta amma imani kam da tukunna ba ku zo mu'mini ba da haka akwai bambanci tsakanin mu'mini da musulmi shi yasa da aka tambayi manzo Allah ya rasul mal islam menene musulunci yake al-islamu an an an tashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqima as-salah wa tuti az-zakah wa tusuma ramadana in istata ilayhi sabila qala thalatha qala man iman قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره حلوه ومره قال صدق صدقت قال ما الإحسان قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك وهذا an bambance mana kenan hawa hawa na musulunci akwai gama gari na kowa da kowa musulmi ordinary in ka samu ci gaban imanin ka ya karu ka zama mumini in ka kare ci gaba ka zama muhsini kana kana ibada kamar wato ka dinga bautan Allah kamar yana ganin ka ka sani fa in kai ba ganin ka ba shi yana ganin ka la tudriku al-absar huwa yudriku al-absar huwa al-latif al-khabir huwa ma'akum aina ma kuntum duk inda kuke Allah na tare da ku ma yakunu min majlisati illa wa rabiuhum ولا خمسة إلا هو ثالثهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا الله يا بك تدرك يا كيف يجير رأيوانك ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تنصرون ونحن أقرب إليه من حبل الوريد الله يا بك تدرك يجير رأيوانك أكن كنك wannan mutaiwa da suke kai sai gari ka wanda suka shiga kullum suna cikin zikirin Allah to sun fi kusa da Allah saboda suna yawan ambatonsa su ne suke iya kaiwa wannan matsayi amma ordinary mutane ba su suke kaiwa ba saboda yawan ambaton Allah sai za lokacin da mala'iku suka zo wajen annabi Ibrahim za su masa aiki ya ga ta yasa aka koya musu dan maraki sani aka kawo musu ya ga hannunsu bai je ba sai ya ce sai suka ce mu ba ma cin abinci sai mun biya sai ce lalle ko wannan abincin nawa sai an biya shi sai suka ce me abin biya sai ce ku ambaci Allah a farkon cin abincin ku gode masa a ƙarshensa sai ce lallai sai jibril ya biyi mika'il sai ce lallai dole Allah ya riki annabi ibrahimu ya zama badaɗinsa saboda zakiru ne kullum cikin ambaton Allah yake ya ce kuɗin da za a biya ki a ci abinci shine ambaton Allah to ka zama kullum kana tare da Allah Allah ya bar mu tare da shi na haka to tun da ya gaya mana cewa da kulul ma fi yadda halalan tayyiba ya faɗi na mutane sai ya ce yayi wannan su ya faɗi yayi wannan su nan ya ce yayi wallazina amanu a wani waje kuma Allah ya ce yayi wa rusul to kaga tun da Allah ya gaya mana nan to zai gaya mana menene haramun din menene halal din a واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة ألا يا رم تامكم موشي ألا يا تشوفوا تدعوا أبن ليش هلل توفى من موشي موشي شيني وان دي يموتوا هكا كوي دبا تموتوا هكا كوي وي كافرين آه أهم مايتي وي abin da Allah ya yanka Muhammadu ya hana mushi amma abin da muka yanka da bakin karfe sai mushi wai wanda ya mutu shi da kansa wai shine Allah ya yanka shi abinda Allah ya yanka Muhammad ya ce ba za mu ci ba amma abinda muka yanka da bakin karfe sai shine halal sai ba Muhammad ne ya yanka ba Allah ne da kansa sai abinda Allah ya ce inna ma harrama alaikum maitata Allah ya haramta muku sun mushi kamar yadda ya bayanin ta a cikin a suratul maida yana cewa wal munqadiqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu والنطيحة وما أكل السبوع إلا ما ذكيتم وما ذبها على النسل وأن تستقسموا بالأزلام وإن الجن إن نموت mushen wato duk dabban da ka samu an ci wajen wuyanta inda za a yankan babu ko da tana raye in dai wannan jijiyoyin an cinye su to ta zama mutu wanda ka wata suke ta mutu ta zama mutu wanda ta faru daga kan dutse ta mutu ta zama musu to duk dai gashi Allah ya lissafa mana su wannan Allah ya cewa inna ma harrama alaikum maitat iya ka Allah ya haramta muku mushi waddama kuma Allah ya haramta muku jini a wani waje Allah ya fassara wannan jini yace audaman masfuhan jini ne tattuwa da larabawa suna kiwon raƙuma idan suka yi nisa cikin sahara wajen kiwo guzurinsu ya ƙare ba su da yawa in sun yanka raƙumi ya yi musu yawa ba za kuma su iya guzurin naman ba to sai su samu wani cikin raƙumi sai su karshe sai jini ya ta zuba to sai su tari jinin in ya buje zai zama kamar hanta sai su dafa su rika ci to Allah ya haramta musu wannan tunda kuna suna azabtar da shi annabi ya ce inna Allah kasaba al-ihsana ala kulli shay فإذا قتلتم فأحسنوا القتلى فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة Allah ya rubuta adalci akan komai da duka yace ba ta saka dabba to kuma ta kikkiawan kisa idan za ku yanka kuma ta kikkiawan yanka mana manan kisa idan za ka tura kare sai mafarauci ya zama ka yankan nan malami ne to allimuna wannan ma allamakumullah fakulu ma amsakna alaikum wasu ismallahi alaikum mafarauci idan zai saki karan farautarsa sai ce bismillah kuma sai ya koya masa yadda zai kamo dabba ba zai kamo ta inda ake yankawa ba za a ga yawanci kare ta wuya yake kamo inda yan koya masa saboda ya kawo shi a yanka ta wuya to kaga cikin kare ma ana samun malamai Allah ya ce tu'allimuna hunna mimma allamakumullah fakulu mimma anfatna alaikum duk abin da jahilin kare ya kawo ba za ka ci ba kenan sai malamin kare wanda aka koya masa shi kan idan kuka kira sunan Allah kuka sake shi idan ya kama abu ku yanka ku ci halal ne fadkuru smallahi alaihi to Allah yace ya haramta mushe da jini inna ma harama alaikum hayata wajjama wala mal khindiri haka naman alade Allah ya haramta cin naman alade alade cuta ne shi kallon ma za a gaya fitar da tuta alade Allah ya ce haramun ne cin naman alade kuma wuyin da biyu da gairin Allah da duk wani abin da aka daga murya aka kira sunan abu aka kira sunan wani dodo ba sunan Allah ba ka yanka masu neman kwalli suna yin haka na zuwa su yanka dabba su tashi irin nasu wannan ba za ta yi duk wani abu duk wata dabbar da aka kira sunan wani abu ba Allah ba aka yanka za a ci to nan za ka masu cin maulidi za su ce ai ba a cin yankan maulidi idan za ka yanka dabbar maulidi za ka ce bismillah za ka ce ko ba ka bane ba ba ba naman maulidi bane Allah kace sunan Allah ka kira kafin ka yanka Allah da ma ya ce wasu rusulullahi alaihi in ko kira sunan Allah ya zama halal in misali suna kake yanka zai yanka suna za ka ce ta yanka in ragon suna ne misali ai bismillah za ka ce guda ku ba ba za a daga kira ba to ba za a daga murya a kira sunan wani abun banza a yanka dabba kuma a kira sai dai sunan Allah ce kada subhanahu wataala وما هو الذي وما هو الذي به لغير الله فمن اضطر وكاسم الدين المسلم باب الدين ده yake da sauki kamar musulunci ba zai kawo hukunci kawai ya yi shiru ba sai ya kawo a sharfi in babu kaza a yi kaza duk dai dan kara ba ta dan adam saboda Allah baya so ya bata da al'umma Annabi Muhammad in kuka rasa kaza ku yi kaza in kuka rasa kaza ku yi kaza in kuka rasa kaza ku yi kaza amma yin kaza din ya fi amma duk wanda ya kai misali kamar rantsuwa in mutum ya rantse ne ne bai cika rantsuwarsa ba me ya kafarar da zai fa kafaratu tuqama shati mataki aw kisatuhu aw tahriru raqaba ko da ka ce da mutum goma ko ka tabbatar da mutum goma ko kuma ka yanke wuyaye duk wannan hukun baka samu ba Allah ya ce man la yajid fa siyamu thalathati ayyam to kai azumin kwana uku kamar da sabar azumin nan fa kai kwana daya kai kwana biyu kana da uku sai ka samu daman ciyarwa to azumi ya kare sai ka zo ka ciyar da mutum goma ko ka samu halin tubatarwa ka tubatar da mutum goma idan mutum ya yi nuzuri ba kashe ba kashe shi ake ce masa nuzuri me ba kashe ka sa wani bukata a gaba ka ce ya Allah wannan abu da nake nema Allah in ka bani shi ni na san abin da zai yi to idan baka faɗi abin da za ka yi ba in bukatar ta biya to azumin kwana uku za ka yi in ko ka ce Allah idan bukatar nan ta biya Allah jarraba muku sa a gaba in nayi nasara zan yi sadakar naira dubu goma to kana yin nasara ko sadakar dubu goma ya kama ko kuma ka ce Allah wannan aure da na sa a gaba ina nema Allah in na zame shi zan yi sadakar dubu ɗari to kana samun aure sadakar dubu ɗari ya kama ka in ba kama ka ba Allah zai kama ka in baka biya ba kowace irin bukata ka sa a gaba lafiya ne mahaifiyarka ba lafiya ko mahaifinka ko ɗanka ko abokinka Allah in wane na ya samu lafiya zan yi sadaka abu kaza ko zan yi azumi kaza to bukata tana biya dole a yi azumin nan ko dole a yi sadakar nan amma ba a ba ka sai da haramun ko da mutum ya yi ba ka sai da haramun to ba zai shiga ba misali mutum ya ce ka san yan makaranta samari masu zafin kai Allah idan na ci jarrabawa nan sai na ta giya yau to yi jarraba da ya tagiyar ba saboda mai tangiya haramun ne ko in yi jarraba nan sai ya ja lalata da wance to haramun ne ba zai yi ba a ba ka sai da da haramun ko da mutum ya yi to ba zai fita in bukatar ta biya ba zai yi ba ka sama saboda haramun ne sai ya dawo ya azumin kwana uku dama idan mutum ya ba ka sai bai ayyana ba hukuncinsa azumin kwana uku to addinin musulunci haka yake ka ji dana Allah ya gaya mana yace kada mu ci mushe kada mu ci a jini wanda yake watsuwa kada mu ci alhanzir alade to idan muka matsu fa Allah ya ce fa mun tsurra wanda ya matsu ghaira babin wala adi kuma ya zamo matsuwan nan da ya yi akan hanyar tafiya yake ba gudu ya yi ba ba bawa ne gujajje ba ba kuma ya cutar da wasu ne ya gudu ba kuma inda zai gan ba sata zai je yi ba ba wani aikata haramun zai je aikata ba kowane irin nau'in haramun to a nan kam in ya matsu yana jin yunwa in ya samu mushe ko jini ko alhanzir zai idan ya ga mushe ko alade ko jiya ko wani abun haramun har ya mutu da shi ba to Allah ya sa shi a wuta saboda ya mutu amma mutuwar tana da tarukanta gaira bagin wala adi ba mai wuce iyaka ba ba kuma wanda ya zalunci ba ba gujajjen bawa ba ba haramun mutum zai je aikata inda zai je ba to kana tafiya baka samu abincin halal ba ko da na kuɗi ko na wani za ka yi sata ka in dai yunwa kake ji ga abinci ka gani za ka sata ka in dai ba za ka samu na halal ba kada ce ni malam ya ce ya sata abinci yana jin yunwa a ba haka nake nufi sai an mutu ka ga mutuwa haikan gatan mutuwa za ka yi ba yadda za ka yi to ka sata ka ci ya faru haka zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani sahabi na jin yunwa ya je sace abinci shi wanda ya abinci ya kama shi masa duka ya kwace kayansa ya je ya ga manzo Allah manzo Allah ya kamar masa da kayansa da haka matsuwa sai ka matsu ba wai haka kawai ba kamar kurra wanda ya matsu ba yadda zai gaira babin wala adi to idan mutum ya ga wala isma alai wannan kan babu laifi a kansa inji Allah إنما أروى لكم الميت والدم ولا ما خنزير وإلا بغير الله ومن اضطر غير باب ولا آل فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم في الله mai gafara ne ko mai jin kai ne in kana matsayi ya ce da kada ka cutar da kanka kada ka kashe kanka kai kanka ba ba so ka kashe kanka yau mutum komin matso da a duniya komin damuwar da ya shiga za ga wani ya shiga damuwa ya je ya rataye kansa sai ya yi rubutu ya ajiye shi a zuwa ga abin da ya rataye kansa ko ya je ya sha fiya fiya ko ya sha wani abu mai cutarwa ya yi rubutu ko ta yi rubutu to wannan mutum Allah ya ce wala taqtulu anfusakum kada ku kashe kanku Allah yana tausayin mu wala taqtulu anfusakum inna Allah kana bikum rahima manzo Allah ce duk wanda ya saka kansa to yana ka tashi a rani in wuka ya dirga wa kansa in zarge ne yayi wa kansa ya rataye kansa in biya biya ya sha duk abin da yayi dai ko wuka ya taka wa kansa ko bindiga ya harba wa kansa to yayi ta wannan abin har tashi kiyama sai rani tun daga mutuwan sa ya shiga azaba kenan wannan mutuwan ba shine ya rabu da zargin ba da wannan shaƙin wuyan da ya yi ba ko sokawa kansa wuta ko shan fiya fiya har a yi tashin kiyama yana cikin wahalan wannan abin da ya sa kansa a cikin sai sa in musiba ta same ka ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka bar wa Allah damuwa wa fawdu amri ila Allah lan yusibana illa ma kataba Allah wannan Allah ne ya aiko maka shi ba yadda za ka yi hakuri za ka yi kalmar mumini mai hakuri Allah ya ba mu hakuri to Allah inna Allah ghafurur rahim Allah ne yawan gafara ne ko mai jin kai
إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم
إن الذين يكتبون ما أنزل الله من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله إن الذين يكتبون ما أنزل الله من الكتاب والهدى من بعد ما بيناه للناس ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكل في بدونهم إلا النار ولا يكلمهم الله ولا ينزل إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم إن الذين يكتمون Allah dai yana cigaba da mana bayanin wato hukuncin wanda yake ɓoye ilimi. Innal ladina yasuna ma anzalallah sani wanda ya ɓoye abinda Allah ya saukar ko ko a taurani a wajen Yahudi kenan ko injila ne a wajen nasara kenan ko alqur'ani ne a wajen musulmi innal ladina yusuna ma anzalallahu min albayyinat na bayanai na abubuwa ah innal ladina yaktumuna ma anzalallahu min alkitabi wa yashtaruna bihi thamanan qalilan wanda ya ɓoye abinda muka saukar ilimi a cikin wannan littafi namu na alkur'ani min alkitabi a cikin wannan littafi wa yastaruna bihi samanan qalilan wannan littafi ko at-taura ne ko injila ne ko alkur'ani ne wa yastaruna bihi samanan qalilan kuma suna sai da shi wato farashi kaɗan ai duk abin da aka baka a duniya saboda ka kafircewa aikan Allah ai kaɗan ne wa yasa nabi sama nan kaida ulaika ma ya ku ma ya kununa fi butunihim illa an-nar wa innan ba abin da suke ci na wanda suka sayar din nan face wuta wuta suke ci a cikin su balbal kamar dai wanda ya ci kuɗin maraya Allah ya ce innal ladina yakuluna amwal yatama zulman innama yakuluna fi butunihim nara duk wanda ya ci kudin marayu da zalunci iyaka wuta yake ci balbal a cikinsa kuma in ya mutu ba zai tsalo na tsayewa yana mutuwa kuma wuta zai zarci Allah ya kiyaye ni a kula da cin kudin marayu in mutum yana cin kudin marayu wuta yake ci ga Allah wannan ma Allah ya ce wa yashau fi samanan kai ulaika ma yakuluna fi butunihim illa an-nar wanda suke sai da imani sai kafirci to ba abinda suke ci sai wuta a cikin wala yukallimuhum Allah saboda Allah ya yi fushi da su Allah ba zai musu magana ba wala yanzuru ilayhi ba zai kalle su ba wala yuzakki kuma Allah ba zai zakace su ba walahum azabun alim kuma azaba mai raɗaɗi ta tabbata a gare su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace akwai mutum uku wanda a Allah ba zai dube su ba ran kashar kiyama salasatun la yanzuru Allah ilayhi يوم القيامة ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم akwai mutum uku wanda a ranar alkiyama Allah ba zai musu magana ba ba zai kalle su ba zai karkace su ba shi ne tsoho mazinaci mutum tsoho ne amma bai daina zina ba Allah ya kiyaye mu da kuma shugaba azzalimi shugaba ne ko sarki ko ko gwamna wanda yake zaluntar talakawansa shi ma Allah ba zai kalle shi bayan tashin kiyama sai kuma talaka mai girman kai ga talauci ga girman kai goma da goma to wannan ma Allah ba zai kalle shi ba ba zai yi magana da shi ba kuma wala ya kalle ko ba zai tsarkake shi ba wayannan mutum uku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗe su a hadisi wala yukallimu Allah yawm al-qiyamati wala yanzuru ilayhi wala yanzuru ilayhi يوم القيامة ولا يزكيهم أولئك الذين يكفرون بربهم yana cewa wala yukallimuhum Allah yawm al-qiyamati wala yanzuru ilayhim wala yuzakkihim wala yanzuru ilayhim al-qiyamati wala yuzakkihim أولئك الذين يكفرون بربهم والعذاب المغفرة فما أنزلوا على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق آه وإن الذين سلوا فيه أنا الله كجي أمنا سوى إن الذين يتلون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم الله بزي مسو مغنى با بزي دوبيت ولا انتهى القيامة بزي تركتيز با كما ولهم عذاب أليم azaba mai raɗaɗi ta tabbata a gare su Allah ya kiyaye
ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد
أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النيل ذلك بأن الله نزل الكتاب الحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ألا ملوك شنسركي يجي أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى waɗannan waɗanda suke sai da ɓata wato sai da shari'a su sai ɓata ulayaka da na shari'a da ya tafi hude su ne suke sai da shari'a ga shari'a na an ba ku kyauta annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya gwada muku yadda za a bauta wa Allah shi kadai a watsar da bautan gumaka kunki ga shari'a a fili amma kun bi shari'a kun bi bata wannan shine sun sai da shari'a sun sai bata da shi ulaika sune waɗanda istarau dalalata bil hudi sun sai da fata wato sun sai da shari'a sun sai bata wal azaba bil maghfirah kuma sun ji su gafara sun canza neman gafaran Allah da azabar Allah maimakon su shirya su samu gafaran Allah a ce suka bata suka samu azabar Allah ulaika alladhina shawu dalalata bil huda wal azaba bil maghfira fama asbarahum ala an-nar Allah yake mamakin wannan hakuri da su auta Allah ne yake mamaki da ana yi fama asbarahum ala an-nar mamakin hakurin su da za su yi a cikin wuta ga shari'a nan annabi Muhammad sallallahu alaihi ya zo musu da shari'a amma sun kibin sa suna botan gumaka kuma da sun yadda sun shari'a sun shari'a sun bi annabi sallallahu alaihi wasallam sai su samu gafaran Allah amma da suka girin manzo Allah sai suka samu azabar Allah suka canza shari'a da bata suka canza gafaran Allah da azaba أولئك الذين يسوون بهذا بالهدى والعذاب بالمغفرة وما أصبرهم على النار الله يتي ما ماكم حقرن ذاتي أتكموتا ذلك يما قدم بأن الله نزل الكتاب بالحق Allah ya saukar da wannan alkur'ani da gaskiya kuma yana ɗauke da gaskiya amma sun kidin sa saboda alkur'ani shari'a ne inna hadha alqur'ana yahdi lil lati hiya aqwa shahr ramadan alladhi unzila fihi alqur'an hudan lin nas alqur'ani nan ya zo ne ya zama shari'a ga al'umma to ga shari'a nan sun kirin alkurani dalilin da ya sa su ga wuta su haƙura da wuta saboda sun ki bin abin da Allah ya yi zalika da anna Allah nazzala alkitab Allah ya sassaukar da alqur'ani bil haqqi kuma da gaskiya wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal alqur'ani da gaskiya ka saukar da shi kuma da gaskiya ya sauka da haka alhaqqu sunan Allah ne alhaqqu sunan annabi Muhammad ne alhaqqu sunan alqur'ani ne alhaqqu sunan addinin Allah ne wayannan alhaqqu guda hudu in duk abin da suka ce gaskiya ne shine gaskiya duk abin da wani ya zo ya faɗa saɓanin nasu to shine nasa ƙarya فما ذا بعد الحق إلا الضلال bayan jin gaskiya sai bata da haka Allah shine zalika bi anna Allah huwa al-haqq ala Muhammadin wa huwa al-haqq wa la yadinuna din al-haqq zalika bi anna nazala kitab al-haqq da haka wannan alqur'ani gaskiya ne annabi gaskiya ne Allah shine gaskiya kuma addinin sa gaskiya da haka duk abin da suka zo da shi shine gaskiya وإن الذين كلموا في الكتاب فلولا بكي تعطاني أكل الكتاب لفي شقاق بعيد للي سنة سنة ينسعطاني وإن يكي من يكنشي سند وإن الكتاب ألا ليسو قدش النبي صلى الله عليه وسلم إذا بيانك فمين لما كان تعطاني أي وإن القرآن باب تعطاني أكتنسا da akwai sabani a cikinsa da shi ne za a ce ba daga Allah yake ba amma Allah ya ce da wannan alkurani da ba daga Allah yake ba da za a samu saɓani mai yawa a cikinsa amma saboda alkurani daga Allah yake akwai saɓani amma irin na kira'o'i da aka ce alkurani babu saɓani da yawa a cikinsa sai dai saɓani kaɗan kaɗan saboda me saboda daga Allah yake ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا da wani akwai da ba daga Allah yake ba ta an samu saɓani mai yawa to duk wanda suke saɓani a kan to wannan suna saɓani saɓani wanda ya nisa ba kusa ba to da haka mu dawo kan littafin mu alqur'ani mu rike shi mu rike koyarwarsa da kuma abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya koya mana shine wato abun koyon duk abin da yayi shi za mu aikata gurgudan iyawanmu sallu kama ra'aytumuni usalli khudhu anni manasikakum annabi ce ku yi sallah kamar yadda kuka nayi kuma ku yi haji kamar yadda kuka nayi ma'ana duk ibada za mu kwatanta irin na annabi Muhammad yadda yayi haka za mu kwatanta haka shine abu koyin mu shine abin da Allah ya kawo mana shi mu koya kuma za mu yi gwargwadon iyawanmu ne dan ba za mu yi yin gaba ɗaya ba ma sha da dina ahadin illa galaba da haka sai mu kokari mu iyayen mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa kullum muyassarun lima khuliqa lahu kowane mutum da irin aikin alkhairin da aka sauke masa yi wani zaka samu sallah ba ta masa wahala na firfiri zai yarka ɗari da daddare wani zaka samu azumi baya masa wahala duk litin da alhamis yana yi kwana ukun farin wata yana yi wani za ka samu shi kuma sadaka ne ba ta masa wahala wani ziyara ne baya masa wahala wani taimakon al'umma ne baya masa wahala kowa ne da irin abin da Allah ya sauke masa wani yawan karatun alkurani wani yawan zikirin Allah wani yawan istighfari wani yawan salatin annabi wani yawan tasbihi kowa da abin da Allah ya sauke masa kullum mai yassar lima kulika lahu shi yasa annabi ya ce imanu ku aiki dai ku aiki Allah ma da kansa ce اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون في ايتي النبي صلى الله عليه وسلم duk inda kuka yi aiki ya gani Allah ya nuna masa da kuma yan uwan ku ne wanda kuka yi aikin tare da su fa kulimalu fa sayara Allah amalakum wa rasuluhu wal mu'minun fa saturadduna ila alim al-ghaib za ku je kowa a masa sakamakon sa dan yanzu duka muna sa kanda ne ba za a buɗe kandan nan ba kuma sai ran tashin alkiyama nan ne aka bude kuma ran da nadama ba ta da amfani in aka bude kowa zai ga abin da ya samu Allah ya samu ga mai kyau ya haka tun daga nan duniya mu yawaita yake gifari mu yawaita salatu annabi mu yawaita la ilaha illallah mu yawaita ambaton Allah saboda shi ne koyi da annabi Muhammad Allah ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا سنة يتي آه سيدة عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله في جميع أحيانه من قال الله كوية ذكر الله يتي to annabi kuma an sa mana shine mu yi koyi da shi gurgurdan iyawan mu za ka sai mu yi kokari mu san cewa duniyan nan muna noma abin da za mu girbe a lahira ne muna gani ko a nan duniya lokacin damina in mutum bai yi shuka ba to in rani ta yi ko lokacin kaka sai dai girbe nadama sai dai cijiyata to balle a nan to balle balle lahira muna fata Allah ya sa ba mu littafin mu da hannun dama Allah ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya cece mu Allah ya sa alqur'ani ya cece mu Allah ya ba mu aljanna babu hisabi babu kuba barkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah mun kawo karshen karatun mu za mu dakata a nan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladanka abinda muka ce Allah ya mana safara Allah ya ba mu lafiya نعم نعم alhamdulillah akwai tambaya mutum bai samu ciyar da bai samu azumi ba yadda zai ciyar ciyarwa na ce da danyen abinci ne ba da fate ba danyen abinci in shinkafa kake ci to kana iya ba da masara amma ba zai yi kana cin shinkafa kana cin shinkafa ka ba da dawa ba Allah ya ce ina su ima su imuna bi ahalikum ina su ima su imuna ahalikum wato matsakaicin abin da kuke ciyar da iyalan ku shiga ku bayar amma ko shinkafin kuke ciyarwa kana da iko ka ba da shinkafa babu laifi ka kyauta ne amma danyi ake bayarwa irin mujannabi din sa'a shi yake bayarwa shine na na ciyarwa in za ku ciyar da abinci ɗanye yake ciyarwa sannan kuma tambaya ta biyu magana ta biyu a addu'an da ake yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an tambayi Ummu Salama radiyallahu anha wani addu'a manzo Allah ya yawa ta yi tace ya muqallib qulubi thabbit qalbi ala dini ya mai biyo zukata ka tabbatar da zuciyata akan addininka saboda Allah shi ke biyo zukata yadda yake so da haka yawa cewa يا مقلب القلوب اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك sannan kuma a wannan goman karshe da muke ciki nan da yake dacewa da lailatul qadr annabi ya ce a neme shi a goman wuturi goman jiya yana ciki wato sura kwana 29 sura kwana 9 azumi ya kare sura kwana 7 azumi ya kare sura kwana 5 azumi ya kare sura kwana 3 sura kwana 1 dararen wuturi yake neman daren lailatul qadr sai da haji ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inda na ce da wannan dare wani shawara za ka bani me ya kamata ya roka sai ki ce Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni inda jama'an ku ne gaba daya ka ce Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ko bacci kake yi ka barka da dare kai wannan addu'a ta yi yunka dace da ran karar da yake da kare ko mun ga Allah Allah da kansa ma ya ce lailatul qadr khairun min alf shahr in mutum ya dace yana ibada wannan dare to zai samu lada na sama da shekara 80 yana ibada babu da khairun min alf khairun yake fiye da wata dubu ma shekara 80 da uku ne da wata shida amma Allah yake fiye da haka saboda man ja da lasanati falau ashu amsaliya in kai mai kyau daya za a ninka ma goma to da ka mulka wannan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna akwai da suka suka turo suna bukatan addu'o'i na marasa lafiya da sauran bukatu marasa lafiya mu Allah ya ba su lafiya a ba zai masa jibi ba sai mukaddami sai ke ba da dalila sai ke yin da jibi Allah ya saka wa sunan mu da alheri duk wanda yake da wata bukata Allah ya biya masa marasa lafiyar mu Allah ya ba su lafiya wanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ya jiba wanda suka yi damuwa Allah ya yi mu Allah ya sa mu dace da wani da suka rage muna ibada barka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bukatun mu na duniya da na lahira da wanda muke tunawa da wanda muka manta Allah ya sani Allah ya mana barka Annabi sallallahu alaihi wasallam barka wannan azumi da muke yi barka wannan alqur'ani da muke karantawa barka Annabi sallallahu alaihi wasallam kowa ya san niyyarsa za mu yi addu'a Allah ya yi بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي الى صراط المستقيم وعلى اله حق قدره من العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين اللهم صل